وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mulkin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a zai zama sha takwas da watan takwas hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar nasara kuma kamar ashirin da uku ga watan takwas watan takwas kenan dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda aka saba a ranar irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi mai taken al-buyuru wa ma yushrau wa ma yushrau wa yunna minha ada hadar kasuwanci ko saye da sayarwa bangaren da aka halatta mana da kuma wanda aka hana wannan kuma shi ne darasinmu na goma sannan muna cikin babban sake da ya kulla a kan darasi na sha ɗaya ko darasi na sha ɗaya muna cikin babban sake da ya kulla da sunan mashuru musulmai sanya sharuɗa a lokacin ciniki mun mutu a baya akwai shuru musulmai sharuɗan ciniki ruwan sai sharuɗan ciniki mu ɗayan adamu ba mu da cewa sai shari'a ce ta sa amma waɗannan tasirutu filbayi dama ce muke da ita mu sa ko kuma ɗan adam ya al'adanci idan an zo sayan kayan shi ya iya sanya sharaɗi ko kuma idan ya je saye ya sanya sharaɗi to sai mun shari'a ta zo ta kalli waɗannan sharuɗa da waɗannan ɓangarori guda biyu na masu saye da masu sayarwa sukan sa a kan abokan mu'amalar to waɗannan sharuɗan su ne shari'a ta tantance waɗanda suka halarta da kuma waɗanda ba su halarta ba akwai sharuɗa ingantattu wanda ya ba mu ya kawo mana guda uku to sannan akwai sharuɗa waɗanda suke su kuma fasirai ne kisinin farko ya ce a shuruɗu sahiha shi ne sharuɗa waɗanda suka sun inganta bangare na biyu shine alfasida ba tattun sharuɗa wanda shari'a ba ta yadda kai da za ka sai da kaya ka sa irin wannan sharaɗi ba ko kuma kai da za ka sayar da kaya ka sa irin wannan sharaɗi ba a karkashin alkismu tsari inda yake alfasi to shine za mu tashi sharaɗi na biyu na nau'i na biyu dan na farko shine sharqun yabsudu da aqada min aslihi sharaɗin da yake ɓata cinikin gaba ɗaya duk wata hada-hada ta saye da sayarwa in dai aka sanya irin wannan sharaɗin to shi kenan cinikin ya warware kamar a shigar da ba da rance a cikin ciniki sai sayar maka da wayarka sai ka ce to zan sayar maka da ita amma za ka ba rance in cika da kuɗin sayan wayar in sai wanda da ita yanzu wannan sharaɗin da ka sa da cewa ba za ka sai da waya ba sai an baka rance ya ba ta wancan cikin to na biyu a wannan sharfi na shafi kenan sharfun yaqtulu shartu wahdahu wa yasihu al-aqd shi wannan na biyun shi ne shi sharadin ne zai baci amma cinikin zai inganta sharadin a karan kanshi ya baci amma da ya tashi lalacewa bai lalata cinikayyar ku ba to da kai sharadin kawai za a kawar ko a kona shi a cire shi daga nan wai yasihu al-aqd ya ce cinikin ku yayi ai ya tifu ma'awul bai cinikin ku yayi ko an sa wannan sharadin wa yabtulu madaratu sai dai sharadin da shi mutumin ya sa shine sharadin ya baki kenan idan ka zo sayan kayan wani sai sa maka irin waɗannan sharuɗa ka ce mashi ya janye sharuɗa sai ya iya janye kai kuma kana da buƙatar kayan ka kyale shi da sharadin ku yi cinikin a haka shi sharadin ba taccen sharadi ba inda zai je samu goyon baya ba inda zai je samu goyon baya wani ko shari'ar bature aka je zai wahala saboda abadin mu'amala abu ne mai abin nan za ga ana kunna ana tattauna tsakanin wani mutumin faransa wai alaƙa ne alaƙar shi da aliman malik ne alaƙar shi da aliman malik aka ce sun ɗaruruwan shekaru da ya yi ƙoƙarin yi wa ƙasar faransa kundin hukunce-hukuncen mu'amala to mu ga wannan firman malik ya ɗauko wakwa annabi daga larabcin kuma mai da ta faransa ce ta jirga na cikin rita ta tsarin shi shi ne hanyar suke cin gajiya an ƙi dai godiya ne kawai ba ma dai an nan da ya ce wani min amsalati daga irin waɗannan sharuɗa ka an yashtarifa kamar ya shartanta cewa Allah fasarata alaihi bai da asara kamar misali wannan ta fi shafar masu siyo kaya su sayar yanzu kana gona haka sai zai ce zai sai tumatirinka zai kai Legas amma da sharadin idan ya kai Legas ya faɗi asarar na kanka zai kai kwando dubu goma ko har kasuwa ta ce idan ya kai Legas aka siya bakwai bakwai zai dawo ka dawo masu da wani wannan sharadin ka ce ka ce wata a'a da gida ba irin wannan sharadin ya ce shi kan sai ka yadda ka ce a siya mana kai ne sirar ka siyar mai idan ya tafi ta kwaɗe ya siyar uku in ya dawo sai ka ce to ma haɗa ku eh ban san kotun ka ba ka ban da za ka wata goyi bayan ka suna ka wannan sharadin ya faci a faci da kyau ya yi shi ne fayakulu zai ce ishtaraitu minka hadhihi istila zan sai kayan nan daga gare ka tabbas na yi da lafiya amma ka san ni ma sayarwa zan je yi bi sharti da sharadin an la akhira fiha ba zan fada ba idan na fadi za ka da zan dawo ka rage man fadin da ne ko kuma zan dawo mu raba asara amma biyun wannan a ce mu raba asara au an yashtarita alaihi ko kuma ya bashi sharadi annahu mata nafaqa duk sadda ya sai kayan wannan kadir ya duk sadda suka yi kwantai ai biha ya sayar da wasu wasu ba su siyu ba bi a masharabu duk sadda ya sai da wanda zai iya siyarwa sai wasu suka yi kwantai shi kenan radda wa illa radda na akwai hadari duk inda ya nuna irin wannan salar shine abin da yake nufi mata nafaka ba'adul bayyi ba'adul sil'a duk sadda na sayar da wani bangare na kayan wani abin ba'aza sauran kuma ban siyar ba a rubutu ilai sai to ka san rigunan sanyi suna da yayi idan aka wuce wannan gaba ta rigidin sanyi to akwai matsala to zan sai rigunan sanyi kan a wajenka in aka wuce sanyi ba a saya ba zan dawo da wanda suka yi kwantai a lissafa kuɗi na da na saye su karibin kayan ka in mayar kaban kuɗi na shi ma ya sa wannan sharadin da yi ba amma ba zai hana cinikin ya yiwu ba ta iya yadda ka sayar mai na sayi rikin sa'a kuma shekarar ma ba a sanyin kirki ba mutane suka shawo da riguna daidai to kaga zai kwanci da yawa to amma ba dama ka mayar mai wannan sharafin shi sharafin ba tacce ne amma cinikin yayi au an yashtarit al ba'i'a au an yashtarit al ba'i'u ala al mushtari ko kuma mai sayarwa waɗannan sharuɗan duka galibin mai saye ne ke sanya sai na dawo kan mai sayarwa ko kuma mai sayarwa ya sa sharadi da cewa an na yabi a sil'a da ce zan sayar maka da kayan nan da sharaɗin karka yi daga siyar duk mutum lambar da ka shiga ya zan sayar maka da keken nan ko mashin ɗin nan ko motar nan ko gidan nan ko gonan nan ko bishiyar nan duk mutum lambar da ka shiga kada ka sayar wani zai iya karawa da sharaɗin cewa in ka shiga tsananin da za ka siyar dole ni za ka dawo ka siyarwa idan ban da kuɗi sai dai ka jira ni in samu ta yadda mulkin mallaka to wannan sharadin bai yi ba za ka iya za ka saya kawai sai kana barin shagon sai ya hango ka safiyar in ya ce ya haka sai ka ce sunna ta ce zan iya siyarwa sai daga kuma kamar ta dara ka kuma ka fi ta to ka iya bayani sai in je sake nazari to amma fa daga cikin da ba zai ka sayar maka da kaya ba zai ce kai kai dan tutu ne ko kuma ya sa maka sharadin Allah ya haba yace zan siyar maka da kayan nan da sharadin ba za ka yi kyauta da su ba to kai da kayanka an takura ka da yawa ce duk kayan da ka siya sai dai kai kai amfani da su au Allah ya bi a a ala fulani to ga sharadin da mutanen suke sawa ko kuma zan siyar maka da kayan nan amma ban yadda ka siyar ma wani ba dan na san wani na nan na fitinan san filin nan kai zan siyar maka da sharadin ka siyar mai ya halarta ka kaya kuma ka siyar ma wancan sai dai wasu malamu suna cewa muslimuna ala shuruɗi in kana ga da kai wancan da ai da suka fahimta shi kenan amma ba ba ba sharadin shi bane yace zan siyar maka da kayan nan da sharadin ba za ya ba za ka siyar ma wani ba kowa ne sai ayyana maka wani mutum ce duk duniya shi kaɗai ne don sai mallaki wurin nan su da zan siyar maka karka siyar mai hau an ya haba hali kula ko kuma zan siyar maka da kayan nan za ka iya ba kowa kyauta ma ban da wani wani muna tsama su da ka ni shi bai duka ba kyautar kayan nan ba fa huda yasulu shartu wahdahu duka irin waɗannan sharuɗa sharafin ne kawai zai ba shi wa ya fiko da aka cinikin kuma ya kullu kuma ya inganta inda jumhurin ulama a wajen mafi yawan malamai za su kyale ke ta kalan musamman shi da hayane shi wasadaddu da hadisi a ita ta radiyallahu anha malamai sun kafa hujja da hadisin sanyi da aisha Allah sharda da ita wata ta rasu hijira na da shekara hamsin da takwas wa fihi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam daga cikin maganar da ta yi akwai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ta yi cinikin barira sai wanda suka tsaye ta suka sanya mata sharɗan sharɗancin wala'in barira yana wajen su bayan kuma ita ta saye ta ita ta ɗanta ita ke da wala'in ta suka suka ce to mun dora wa barira fansa ta ƙungiya tara duk shekara za ta ba mu ƙungiya ɗaya daga nan ta yanzu sannan mu wuce da wala'inta sai barira ta je ta faɗa wa sai da aisha ta faɗar gidan ta ce ta ni ko da jama'ar ki za su yarda da na kirka kungiya tara kawai ki tsaye ki a hannun su a matsayin baiwa ni kuma sai in yan kai sai waɗancan mutane suka ce sun yarda da sayan amma kuma wala nasu ne ta ce ba ta yarda ba suka ce ba su yarda ba sai annabi ya shigo ya ce ba suna tattaunawa da daga ce bata fice duniyar da dan sharadin su sharadin banza ne irin wannan ne da ita ce bari da ki je ki ce masa na yarda ga kudin aka aika masa da kuɗi sai da suka kirga kuɗi suka sallama barira da annabi ya hau min bari shi ne yake ga ma ba da rijale me me ke damun wasu mazaje wanda rashin hankali ke damun wasu mazaje yadda rikuna shurunan suke sanya sharuɗa dai su fi kitabin da wanda ba sharuɗan a littafin Allah ba su a wajen a wajen manzon shi sallallahu alaihi wasallam yace kullu sharri duk wani sharadi dai su fi kitabin da da ba shi a littafin Allah fa huwa ba ce wanda sharadin ba ta ce ne wa in kana mi'ata sharri ko ya kai sharadi duk dari ko ya kai dari yace kitabullahi awsaqu littafin Allah shi ne mafi kwarin abin da za mu rike ba shartar shiririta ba ya ce wa inna man wala uliman na ataka wala walicci na wanda ya yanta ne kenan Aisha ita ta yanta barira ba ku ba inda kuna so ku yanta ta sai ku yanta ta ai sai da ita kuka yi to daga nan ba ka buge bakin sanya kuma sai wala'in barira ya dawo hannun su da ita rashin lawana ta zama ita ce jagoranta mutafa kuna dai a hadisin al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito na Thank you. irin wannan ya rayuka ta addini to shi ne zai yi amfani amma kuma maganin shi in dai kafiri ne da yar kubu da fi mu'minin illa wala din ma haka Allah ya faɗa suratul tauba shi mu'mini bai kiyaye abu biyu din yadda kuka yi a kafiri kafiri ba yadda za a iya mutunta alfarmani alfarmar zumuncin da ke tsakanin da ba ce mutunta ba ita ce illa alfarmar zumunci a ce akwai alaka ba ga sunan ƴaƴan su ke musulunta su koya ƴaƴan ba ina maganar zumunci ina ubuwa ina tausayi na umuma na zaman mace uwa a mata korata laifi shi ya musulunta to haka walazin ma ba ta ce yarjejeniya ba ko kayi canzawa na shi za ta iya zuwa samu kwas oda samu waye samu waye maganin ito za a ciyar mashi shi ma a garin su ba a ciyar mana in ba ce shi jama ba na bai fahimce ka wai kace a garin ku ba a ciyar mana shi kenan kuma ya yi ce karya ne a ji abincin ba a gani sai yi nan mutane suke da shi a can haya ma da kana kewa ba da ya kewa kasuwa kuma ta kewa mu kusa da gada sun yi babban ruwa ta mana da kaya ba ba mu daji sai mun gyara kasuwa ta koma wurin ta zuwa tashe mu lokacin zaman ta ce a tashi a gani idan na za su suke nan ne suke cin kasuwarsu har da yanga su mutane da so sai ce a kwata-kwata ba za a ciyar mashi ba amma na iya ba shi haya na cira ba shi haya ma ba zai sha giya ba ba zai shigar tsarinci ba wani farki ya ce sa ba matar ta ciyar mashi saboda hadisi wannan hadisi da Imam Bukhari da Imam Muslim suka rubuta an ta fadar shekaru da surta da Imam Bukhari ya rasu hijira da shekara da biyu da hamsin shida shi kuma da Imam Muslim ya rasu bayan shi da shekara shida da biyu da sittin da ɗaya wannan ɗalibin wannan ne wa tare shaykhan islami manyan malaman musulunci ibn taymiyyah al-harrani wa ibn al-qayyim al-jawziyya wa ibn al-qayyim waɗannan malaman guda biyu sun zaɓi sihatahu ingantuwar cinikin idan kana lil ba'i gardun sahih idan abin nan ingantuwar sharadin idan mai sayar idan mai sayarwa yana da wata manufa to kaga inda wannan magana ta wannan sharadin da yake shigowa idan kana da wata manufar da ta sa ka ce kar ya sayarwa wani in manufa ce ta addini to ibn ibn ibn sabir tahiya da ibn al-qayyim suna ga ba laifi cinikin yayi sharafin yayi sai da ba za a cire shi daga laita fi kitabin lahi ba da anna hada shartun fi kitabin da ibn tahiya ya rasu hijira da shekara ɗari bakwai da ashirin da takwas shi kuma ibn al-qayyim ya rasu hijira da shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya bayan shi da yan shekaru kenan ba yawa to su suna gaba laifi idan akwai abin nan ka sa irin wannan kyannan ka cewa da zan siyar maka da fili na na wuri kaza ka iya siyar maka da kowa amma ban da wani to da haka siyar maki wurin alfasha dai to idan dai da kyakkyawar manufa ce ta addini ba da yi za ka iya siyar maki na uku daga cikin ingantattun sharuɗa fatattun sharuɗa shine ma la yan afi ma abu da aka wanda kullum cinikin baya kunduwa da shi wanda kwata-kwata shi baya kunduwa cinikin ma bai yi ba ya ce ka saulihi kamar maganar ce ce zai duka zan sayar maka da kayan nan in rabiya ko in rabiya ko lanu sun wala ya yarda wannan sharafin da aka sa ya rubuta cinikin gabata saboda ya kulla ko ya rahace cinikin da wani abu da zai faru nan gaba wanda ba a da tabbas me ya sa ce in rabiya fulan in dai haka ne ya ɗauki kayan ya ba fulan ɗin ya siyar shi ya fita daga da'ira amma zai zo ya sa wani third party kuma wani sharadi mai sauri irin waɗannan sharuɗan galibin za ga matsala ke haifarwa shi ne ya ce an yi ta alikin abu an rataye wani abu da wani abu ko kuma ya ce aukin ji ita ni bi kaza ko kuma zan sayar maka da wannan abin da sharadi in ka zo man da kaza ce ina neman kitsan zaki in ka zo man da kilo biyu na kitsan zaki na siyar maka ba bukatar karataya ku yi ciniki ka ba shi cigiyar kitsan zaki shi kenan sai ka tsirma shi da kanin kuma ka ba shi sauki ko sanani da ya ce nan ya fi halbai in da aka sa irin waɗannan sharuɗa gaba ɗaya cinikin bai inganta ba ya annahu annaka albai'a ala shartin mustaqbal saboda ya rataye cinikin da wani sharadi na nan gaba وبه قال الشافعي da wannan maganar ne al-Imam Shafi'i ya tafi wannan yake fahimta da fantawar al-Imam Shafi'i shi kuma ya rubuta da shekara 204 wa qila an ce yasihu al-aqd cinikin ya yi wasu malamai suka ta cinikin ya yi ya rage na ta kai ne in ka yi ba in baka yarda da sharadin ba to cinikin da yi ba amma in ka yarda da sharadin shi kenan suke zan siyar maka da filin nan in yayan mu ya yarda ba laifi suka ce to zan jira to zan saurare ka ke mace magana ita a kai ka je kai mace magana ka ce a kowani fili da muke magana ya yarda ka ce siyar maka to kuma ya rage na kai da za ka tsara maganar ka in ka je yace a ba matsala ka je zan ma kira ki ki a gaban ka maki da inda ka iya siyar mashi to shikenan to sai suke ga sharadin shi za a kalla zai ciku ko ba zai ciku ba kuma zai yiwu ko ba zai yiwu ba ko kuma shi ne sayar yana ga ya yadda da jira ko bibiyar tabbatuwar wannan sharadi ko rashin tabbatuwar shi tare da zuciyar ciniki in ya ce shi in dai da wannan sharadin ya fasa to basala al'akari kullum gaba ɗaya ya baci ya ce yarda da wuce an islami ibn taymiya ta ibn al-qayyim rahimahullah ya ce ibn islam ibn taymiya da ibn al-qayyim sun zaɓi wannan sharadin sun ce ba sun suna ganin ingantuwar ciniki da wannan sharadin da yana hadal akada domin irin wannan kullum la yake zan wani mahazuran min mahazurati kulil mu'awazat wannan cinikin bai kunshi wani abu da aka haramta ba daga haramtattun kulli ko haramtattun musaya lokacin da aka zo musaya mu'awada yace wala zulma fi kuma in ka kalla ga babu wani zalunci a ciki ba wani zalunci wala garara babu wani ruhi ko wata yaudare yaudara a ciki komai an yi shi ne a ciki sannan wala riba suka ce ko babu riba ne suka ce tunda ba wa'annan ababe kawai dai shi ne sayarwa ya ɗan takurawa wanda zai sai kayan bai zama samhan ila ba a ba yanzu waccan addu'ar da annabi ya sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya yi rahama ga wanda mutumin da in zai sayar da kaya yana zama samhan ila ba a mai sauki baya wahalar da mai sayi to babbar asarar da yayi ita ce waccan addu'ar amma kuma babbar asara ce ya kamata ya shiga cikin umumi na addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan suna duka ake ce masa ashuru da filbayi sanya sharafi a cikin ciniki da mai saye ko mai sayarwa sai iya sanyawa galiba ba a so mutum ya yawaita rataya waɗansu al'amura da wasu al'amura na gaba na ku mu'amala sai ka rataya al'amarinka da wani abu na gaba kamar abadin aure akwai shi ko abadin saki akwai shi a babin ciniki akwai shi da makamantan shi. To sai ce faslun, alkhiyaru wa adwaku zaɓi da nau'ukan shi. Nan ce zaɓi su ne ganci da shari'a ta ba mai saye, a daidai lokacin kuma ta ba mai sayarwa na ɗan wani gwargwadon lokaci da kowane su zai iya rusa cinikin. Saboda so da dama za ka iya sayan kaya, kana jiya za ka yi nadama tun kana gaban shagon kana tsiya za ka yi nadama wani abin kuma wata lalurar za ta bijiro kana wurin kafin ka gama cinikin sabon mashin ya ka ce fegin da ke cikin fegin ka sun ce a kawo kudin kuma su ce nan da ba za a ce roba roba to kuma ga mashin a gaban ka ga kuɗi ka kirga ma ko da su ba a baka ba to sai ka ra'ayi cewa wannan nadama bai kamata a bata ba to sai aka sa ka'idar khiyar me sayarwar shi ma za ku iya gama ciniki bai zai rubuta rasul sai aka kira shi akwai roba roba na iri kaza ce akwai guda nawa ne ce saura ɗaya ɗan nawa kuɗin shi da ya ne ya ce wallahi ya tashi sai ce maka malam ya fahimci ba za ma ga jaji ce ga dan kai ma za ka iya ce miki madam ban kuɗi na na fasa to shine khiyar to wa anwa da kuma nau'ukan wannan khiyar din yana da nau'uka da yawa kuma wannan gaskiya alfarma aka yi wa mai saye kuma alfarwa alfarma aka yi wa mai sayarwa yace al khiyar ma'anar khiyar shine talabu khairin na amrai khairul amrai zaɓar mafi alkhairin al'amura guda biyu ka sayar da kaya wai wane ya fi maka alkhairi ka yadda da cinikin ya zarce ka karɓi kuɗin don hidimarka ko ka rusa cinikin ka mayar wa mai saye da kuɗin shi ka rike kayan ka wani ya fi maka to zaɓin da aka baka shi ne ka duba wanda ya fi maka in kana ga ka fi buƙatar kuɗin sai ka zartar da cinikin idan kana ga kuma ka ma canza shawara yanzu kai ka fi buƙatar kayan duk da ka karɓa kuɗin kuma baka fita daga da'irar cin moriyar siyar din ba sai ka kira mai sayan nan ka ce mashi rike na fasa cinikin ka iya gaba a kusa shagunan ka samu wannan kaya idan kowannen suna da fikihu ko ya karanta fikihu ba zai taba damuwa ba ba zai taba damuwa ba min imda'il bai'i ta wajen zartar da cinikin aw fashihi ko kuma buɗe cinikin da ba ta yi wa huwa ala anwa'in shi wannan khiyar din yana da zafin ruwa yana da nau'uka mabambanta min a hannuha daga mafi girman nau'ukan khiyar annau'ul awwal nau'i na farko khiyarul majlisi zaɓin wurin zama zaɓin majalisa zaɓin wurin kulla ciniki shine idan shago ne zaman kasancewarka a shagon baka fita ba idan wata baranda ce kasancewarka a barandar mai kayan baka fita ba idan a bakin titi ne baka bar inda mutumin yake ba ko a baro yake kasawa shi bai wuce ba kai baka wuce ba to kowannen ku na da zaɓin ya ce ya fata kuma ko da waya aka yi mashi kayan sun tashi zai iya ɗagawa amma da ya kamata ya siyar haka malamin suka yi nasiha ya kamata in ya siyo masu sauki ya ci gaba da siyar da su da saukin har sai sun ƙare ranar da ya siyo masu tsada sai siyar da su da farashinsu na tsada wannan shi ne ɗabi'ar nagartaccen ɗan kasuwa da ya manufa amma idan ya ibure ya ce shi allon bakan mai arhar da ya siyo ya zama mai tsada a yau da farashin mai tsada zai siyar ya ta halal amma addu'o'i da alfarman lahira da yawa ya asara zai da na lahira da mahaukuzon kuɗi kan amma kuma za su yi amfani ba inda can dai ba ba sashi ba ba kayan ba waye ba amfani da zasu mai yau kana yan fa'u malun wala banun illa mana Allah da karbin salim wa huwa maridul karim yana da bakar zuciya da rashin tausayi amma kuma ya ta halal ba ka da hanyar da za ka haramta mai wa alaikum assalam
cewa ya yi cewa in yi ka abu su ka in yi ka ka ya ce kamar yanki karu a ta wannan dole ne ba wanda yake kwante zai kaga wancan na dole ne wannan kuma na alfarmar na na da ya ba siyasin ba zai hau ba. Saboda yana siyarwa sha biyu ko sai dawo takwas takwas. Duk wanda ya zai ce mai sha biyu ba za ka zuwa nayi. Shi dole ma ya rage a lokacin. Musamman sun kusa kuma expire. In ma sun kusa expire mutum da kansu ba yake rage ba. Ke goma goma sha takwas takwas ku zo ku siya. Takwas takwas. Kamata ya dai idan ya siyo da arha ya tafiyar da su a haka kuma a yanzu haka ga 'yan kasuwar da ke tabbata wannan ka'idar in yana da masu sauki ko zuwa shagon ke da ce waɗannan tsohon ɗauka ne farashin su kaza kaza wannan sabbin ɗauka ne farashin su kaza kaza wani gizo wani da kuma duka yi da yi kama ba su dai da yawa ne kama dai hakan ya yi amma idan kaya suka faɗi wannan bai da zafi ba alfarma yawa bai saye ba da zai rage a hakkin ne tsaye ne ma a rage ne ko ka rage ko ya kifa da ya ce wal majlis abin da ake cewa al majlis huwa makanu ta'aquli shine wurin kulla shiriki yace za a bar jama'iru min as-sadaqi wal khalafi gamayyar malamai cikin magabata nagari da waɗanda suka biyo baya sun tafi ila isbati khiyar al-majlis zuwa ga tabbatar da zaɓin majalisi in dai kuka yi ciniki da wani komai yawan kudin cinikin kuma kuka ci gaba da zama a nan inda kuka yi cinikin ko bayan awa biyar ne kowane ku na da yancin ya warga da cinikin yasa cikin hikima in ka zo ka dan yi sayayya ya kace bari in kai gida in ka dan tsallako titi ya kace kai na ba ba ka in mun yi azuwar na ci hikimar ka ka ka riga ka gama da shi a wancan farashin ba yadda za a iya ce maka sai dai ku ce da ya tsaya ya kai muke waya kuna da irin kayan nan waɗansu ke nan na sayar ma wani kai ya shi kun bala in tashi kuwa ya za a yi to ko da ke mana kwana ka sayar ma kai dai ku suka ce ne sai kai kuma ka ce mai da ya kira ka ne yake saman a ya kamata in yadda ya faɗa maka farashin sai in sayar maka amma in kana da wani a wurin zai fashe maka kafa ko kuma shi mai shago ya dan maka hikima sai to zan dan kai gida fa dan kai na ce bane zai dan kulle shago ya baka wurin shi ba sai ya tsalla ko yace kai ai kuma ce man yara na zuwa su karba sai ya sake budiya ya gama da kai sai ku zai hira ba wata ba wata da bana lafiya da kai ga abin nan yace wa sadaddu da adin lafi sun kafa hujja da dalilai masu yawa daga cikin su akwai hadisi ibn Umar hadisi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma Allah ya yarda da su Abdullah ibn Umar ya rasu da shekara kamar 73 a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kan manzon Allah ta da min ci Allah tabbata gare shi ya ce idza tabaya ar-rajulani idan mazaje ko mutane guda biyu suka yi cinikayya ɗaya ya saya a hannun ɗaya ko ɗaya ya sayarwa ɗaya fa kullu wahidin minhu ma bi dafiyani kowane ɗaya daga cikin su yana da zaɓi ma lam yatafarraqa matikar ba su rabu ba wa kana jami'a matikar suna haɗe aw yukhayyiru ahaduhum al-akhara ko kuma ɗayan su ya ba ɗaya zaɓi shi kuma wannan ɗayan su ya ba ɗaya zaɓi ko sun rabu shi kuma sharaɗin nana ko sun rabu yace zan sai wayan nan da sharaɗin za a ban garanti na kwana uku idan na ga da wata matsala ta rike rike caji rike rike network ko tana kulle ko ba ta caji da wuri ko tana kaza zan dawo da ita bayan kwana uku don aka sa irin wannan sharaɗin shi ya tabbatar da yaron majalisi zai zo ya maganar shi a gaba fata baya a ala zalika sai suka yi cinikayya akan wannan sharaɗi kamar wajabar bai'u ciniki ya tabbata wa in tafarraka in suka rabu ba da an yata baya a bayan sun yi cinikayya wa lam yatru wahidun minhum al bai'a dayan su bai fasa cinikin ba faqad wajaba al bai'u ciniki ya wajaba mana ciniki ya tabbata babu mai iko da power wargana shi wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim su suka suka ruwaito shi hadisin akwai wani malami da ya rubutu zalla a kan wannan hadisin ya sa ma yi aljuzu fi ne hadisin mutabayi'ani bil khiyari wani zakiyuddin abu muhammad abdul aziz ibn abdul qawi al-mundiri al-imam al-mundiri wani mushrik ibn bani al-jibrini ya zo ya mai tahqiqi zalla kawai akan wannan hadisin ya dauka ya rubuta risala dama sun saba haka kuma wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim su suka ruwaito shi alwan malik ma ya ruwaito shi a cikin muwatsar shi da sauran malamai wa hadithu hakim ibn hizam sai hadithin hakim ibn hizam mun yi bayani a baya a kan shi ya rasu hijira da shekara hamsin da hudu yana ɗan shekara ɗari da ashirin sai ya rayu shekara ɗari da ashirin radiyallahu anhu kan Allah ya tarda da shi ya ce kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ta da shi Allah tabbata gare shi ya ce albayya da bila khiyari ma lam yatafarraqa masu cinikayya guda biyu mai saye da mai sayarwa kowannen su na da zafi matukar ba su rabu ba au kala hatta ya tafarraka ko kuma yace har sai so rabu fa in sadaka wa bayyana in suka yi gaskiya suka bayyana abin da ya shafe su shi ne sayarwa yayi gaskiya ya bayyana halin kayan shi shi ne tsaye ya yi gaskiya ya bayyana halin kuli wuri ka na umarni bai shi ba za a yi musu albarka a dukiyarsu wa in kata ma wa kada ba in suka ɓoye suka yi ƙarya suka ɓoye aini kuma suka yi ƙarya ga juna muhibat barakatu bai shi ba za a share albarkar cinikayyarsu shi wanda ya sayar ribar da ya samu ba za ta yi albarka ba shi wanda ya sai kayan inda ya yi maguɗi kayan da ya saya ba za su yi albarka ba daga cikin albarkar kaya kuma shine su amfanar da yawa su daɗe ana cin gajiyar su a ji daɗin mu'amala da su alkhairin su ya fi illar su yawa haka iya zuwa kai ma wani karya wajen sayan wukar yanka albasa matan gida su tankewa da ita duk wanda ta ana sai kayan su da mutum bakwai ta yanka wukan nan kuma asalin abin ya faru ne daga magudin da kuka yi tsakanin kai da ke sai ko kai zai karya a kudin da ka ba shi kaga wuka ba a san ai an so ne da yanka albasa ya take yanka mutan gida ta albarkar wukar ce aka kwashi sai ta fara yanke yanke da yanka albasa ta yanka da yanka albasa da ƴaƴan da yanka albasa kuma an kasa ganowa in ba rabuwa da wukar na yake ba za ta yi taɓa nan sai ce mas'alatin wannan hadisin bukhari da muslim suka rubuto shi mas'alatin wata mas'ala yace wa qiyamul majlis za'i na wurin zama sabitu tabbatacce ne hatta yahsul at-tafarruq bil abdani har sai an samu rabuwa da gangan jiki fa in hasala at-tafarruq bil abdan in aka samu rabuwa da gangar jiki fa kadan lazima da bai'u ciniki ya tabbata بقول النبي صلى الله عليه وسلم saboda faɗin annabi da yake cikin Allah tabbata gare shi fa idza tarafa idan mai saye da mai sayarwa suka rabu faqad wajaba al-bai'u ciniki ya tabbata ko ciniki ya wajaba babu sauran wani mai zabi kuma shike na riga an wuce gabar yake fa hada nafsu wannan nafsi ne karara ala anna tafarruqa bil abdan rabuwa da gangar jiki ya kuto bihi da khiyaru za'i na faduwa ne falaysa li ahadin minhu marjuju babu wani a cikin su da ke da ikon komawa ya sanya jini ba wanda yake da wannan iko yace mas'alatin wata mas'alar kuma wal marji'u fi tafarruqi damar komawa a warware ciniki a irin wannan yanayi ta fito an ce aka yi ciniki kuna zaune a wuri ɗaya aka rabu da jiki to ba wanda ke da ikon ya koma to yaya ne wata iya rabuwar take shine tintin abinda walmar da uku tafarruki damar komawa wanda ke cikin rabuwa in an rabu ba dama wani ya koma ya warware ciniki to ita rabuwar ya take wata iri shine ce wannan kuma abinda ake komawa zuwa gare shi ila urfin nas ana koma ne zuwa ga al'adar mutane take wata irin rabuwa ce wacce idan mai saye da mai sayarwa sun yi za a ce ciniki ya tabbata ya ce ila urfin nas wa adati ya koma zuwa ga al'adun mutane shi ma ya udduna hu tafarruka ya ce abinda su mutane suke ɗauka a matsayin al'ada a al'adance mu menene rabuwar shin sai ka bar gaba ɗaya fulazar kuka sai ka bar kasuwar gaba ɗaya kuka sai ka fita layin kuka sai ka fito shagon ka zo baranda kuku ko barandar shagon duk ɗaya ne ko kuma blok ɗin da shagon yake duka da ɗaya ne ko kun yana sama ne sai ka bar saman kaso ko kasa to me al'adar mutane a nan sai ga za a kalla ita ce annabi da shari'a ba su bayanin gwargwadon rabuwar ba ya annan shari'a domin mai shari'a an naka alaihi hukuma ya rataya wannan hukuncin da rabuwa walam yu bayyinu amma bai bayyana mana irin rabuwar ba fadan na zalika ala annahu arada ma ya'rifu an-nas abin da yake nufi abin da mutane suka al'adanta suka saba kal kabdi wasu za ke cewa abin da ake nufi da rabuwar mai saye da mai sayarwa shine ka yi sayayya ya miko maka ka karba to da zai miko maka ya sa maka a leda ka karba sai kuma ka zauna a shagon ka ci gaba da hira ka farraka akwai masu wannan al'ada daga baya ba dama ka warware fili ya riga ya baka ki ga na zauna mun yi rikin sai ka zauna kai ba zama ka tare mun mutane ba in kana tsaya ne ma na kyale ka wasu kuma suka ce a wa ihrazi a abin ya shigo hannunka misali yanzu ka sai wasu kaya haka ya wani mutum ya sauke buhunan gawayin shi guda goma sai ya aje wani yaro sai ka rika dan samun ido sai kuka ga nan buhunan banawa ne sai ka siya sai wancan yaro na ne to zai wuce ka sa wanda zai tsare maka ita ce je ka kawai ana ka dan rika lura fa cewar wance rika lura fa ko kun tsaya kuna ci gaba da hira tunda shi ya sanya yaron shi da ke kula da abu ko da yaron na can kai kuma har ka ce ba wani kulan man ko rabu amma kuma a al'adar wasu ba al'adar hausa ma haka ne rike nan gadar ba suka tabbaka ba ko kai ka fada da masu shaguna ne wani kawai kake mashi ka fata sai kamar kawo ya kan dai kai kuma ka kalli khairul amrayn ka fatan ya zama maka na kai ita wannan magana za ta iya samun ta a littafin ibnu qudama al-maqdisi wanda ya rasu hijira da shekara ɗari shida da da ashirin ita farko farkon karni na bakwai wannan shine nau'i na farko na khiyarul majlis nau'i na biyu shine khiyarul shar'i za'i na shar'i ne kawai in ka zo sai ka sanya wa mai saye sharadi wal farqu bainahu wa bain khiyar al majlis bambancin da ke tsakanin zaɓi na sharadi da zaɓi na majalisa anna khiyar al majlis min wada'i shari'i shi khiyar al majlis shari'a ce ta sa mana shi wa amma khiyar al sharfi amma shi zaɓi na sharadi fa huwa min wada'i al muta'aqidaini masu sayan ne suka sa wa kan za ka iya zuwa sayan kaya ka sa sharai za a cewa to mu kayan mu garantin mu kwana ɗaya ne sai ka ce to kai kuma ba za ka siya ba dai kwana ɗaya ne sai dai sati ɗaya sai mai shagon ya yadda ya sayar maka da garanti na kwa na sati ɗaya to yanzu dole in kayan nan suka samu matsala shi kenan ba yadda aka iya dole a karba wa ma'ana wa ma'ana shine a yashtari al mutabayani me saye ko me sayarwa ya sa sharadi al khiyara na zabi fi sulbil akadi a lokacin kulla cinikin aw ba'da al akadi ko kuma bayan an kulla cinikin shine tun sadda za ka saya kake nawa wannan kayan kudin kayan nan kaza ke maka zan saye shi a haka da sharadin za ku ban garanti na kaza tun baka saya ba sai ka ce ba za ka saya ba sai sharadin ko kuma ka ce na saye su a haka da sharaɗin garanti na sati daya in mai shago ya yadda ciniki ya yi sai bai yadda ba shi kenan au ba da la'akari fi muddata khiyarin majalisi a daidai lokacin da kake da zaɓi na majalisi muddatan ma'aluma sai ka sanya wani lokaci sananne wanda shi kuma ya sabon banda wancan khiyarin majalisi inda za ka mai shago dole ka shi a shago ai amma sai ka kara mai lokacin garanti na kayan zaɓi kana da shi har da sati daya bai zan ta hajjin muddatul muhaddada bai na kuma idan lokacin da kuka yanke a tsakanin ku ya kare min bidayatul asali daga lokacin da aka yi kullun walam yufta ba a sami wata matsalar da ta sa aka warware cinikin ba matsalolin da ya sharkanta ko ya kawo ba su tabbata ba fara lazima cinikin ya tabbata yace misali misali shine ayyattari rajulun min akhar sayyaratan wani mutum ya sai mota a wajen wani wai kurin mushtari sai mai sayan motar ya ce liya na fiyaru muddata shaharin kamil ina da garanti na wata guda kuma ya kamata a nan ya zai iya tantance matsalolin da yake zato in ya ga dama kuma zai iya barin motar a irinta bai kamata ta yi hajji kaza ba sai ke to za mu tafi da ita haka amma wata guda zai rinka hawa kuma ma haya nake yi nukan yi doki daga birnin shiri zuwa maiduguri duk za ka iya zuwa kai kuma duk a cikin garanti a to in kasan motar ka ta hadu me na damuwa sai ne zai tafi wannan kuma kai ka zama yi ba ya nisa ana gwada hadin ne kila ya wasa maka ita ya ce ka ganta daga togo muka tuko ta masha Allah ka tana da inji kenan da ma ni ma direba ne yadda ce da kike dubu ne sai haka kai kai kai ba za ta yi ba bisa san ba kariya kai to ita ya ce maka ina son a bani garanti na wata guda cikakke fa in tarada an shira'i khilal ash-shahr falahu zalika idan ne sai ya dawo ya ce akwai matsala daga na fasa cinikin a tsakanin wannan kwana talatin din bala guza ne ka dole ka ba shi kuɗi shi billahi ya kaso abin da za a duba in ya yi mata wata sabuwar lalura wadda ba ta samo asali daga wadda ya samu daga sayan motar da ya hannunka ba misali yadda ya gogi wani abu ko aka tafi ko aka yi to irin wannan sabuwar lalura ce shi kuma akwai da ake warware wa illa da zima wuce ra'ud sayyara amma idan sai da aka wuce wata sun yi kwana talatin yau ne kwana talatin mota lafiya nan gobe kana kunna ta fara sha ya ci kudin ka ta ci inji yanzu dole ka haƙura ka canza inji ba ya ka iya inda ya mutu kwana talatin ya ce wa illa da zima wuce ra'ud sayyara in dai aka wuce wannan kwanaki sai mota ya wajaba bi mujarradin jihadi shahar da zaran wata ya kare wa huwa sabitun bi umumil qur'ani wa sunna wal ijma wannan ka'ida ta tabbata da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in malamai fa ba umumul qur'an amma ga mun nafsoci na qur'ani fa minhu umumu qawlihi ta'ala daga ciki akwai gamammiyar ka'idar faɗa Allah ko cikin sarki ya ayyuhal ladina amanu ya ko da suke imani au ku bil uquli ko rika cika yarjejeniya da kullun da kuka yi in an yi kulli da yarjejeniya da ku dan Allah ku wanzu a kai ku cika wa khiyaru sharfi da hulumtul akal shi wannan zatin na sharadi tunda kai ka sa shi ku zauna a kai shi kar ku fita wa amma sunnatu fadilatun minha amma sunna ma akwai dalilai masu yawa daga cikin su akwai marawa ku shekani abinda bukari da muslim suka ruwaito a ne kunna umara daga abdullahi dan umar mun ce bukari da muslim a dari biyu da hamsin da shida da dari biyu da sittin da ɗaya na da umar kuma shekara saba'in da hudu kan yake ta zakara rajulun abdullahi dan umar zakara rajulun wani mutum ya zo ya ambata wani al'amari a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama zakara rajulun da rasulullahi sallama annahu yuqdahu fil buyut mutum ya zo ya ce ya rasulullah ana yaudara ta a kasuwanci ana haɗinta ta fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai man da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi shawara ya ce man baya ta duk wanda za ku yi tsayiya da shi ba kun ka ce mashi la ila ba ba ma gudu ba haɗinci ba yaudara dole ne sai kayan ka idan ko ya tafi sai ta bayyana ya cuce ka a farashi za ki yi mashi waya ko ya zo da ciko ko ya dawo da kaya ba shi kuɗi mutum da ya fara haka shi kenan fakana idan baya a yi kudu la ila ba daga nan duk sabda yake ne kire ce baya tsara ba a yi ba ma gudi fa sabata na fiyaru lahu bi hada sharri sai zaɓi ya tabbata gare shi da wannan sharadin annahu mata ko bi'a duk sabda aka yaudare shi wa gobe da ko aka tuce shi ko aka tuce hancin shi fa inna lahu ayyar bi atil bai'i yana da damar ya fasa cinikin wa yafsaka al'aqada ya fata kullum sanan wa hadithu da kuma hadisin al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa illa bai'a khiyari masu saye da sayarwa suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba sai dai in sun yi cinikin zaɓin sharadi shi ne wannan ko sun rabu ka'idar suna nan bakar kuskira annahu khiyaru sharri malamai sun fassara shi a matsayin sharadi ne na zaɓin zaɓi ne na sharadi ne zaɓi ne na sharadi da suka sa wa kansu khiyaru sharri ne da hadisin al-muslimuna ala shurutihim hadisin da ke cewa musulmi suna nan akan sharuɗan su hadisin sai na biyu kwarera da Imam Abu Dauda haka Ibn Hibban ma da Imam Al-Jarudi da sauran su Imam Al-Jarudi a cikin kalmomin kasa kenan su sun ruwaito shi musulmi suna nan akan sharuɗin su kai za ka iya sanyawa mai sayar maka da kaya sharaɗi wanda galiban abin da ya fi faruwa kenan to kai ma mai sayarwa za ka iya sa sharaɗi za ka iya sa musu sharaɗi to amma dai galiban sharadin ya fitowa ta wajen mai sai ce a baki garanti a baki kaza a baki kaza in an yadda a tabbatar da ciniki in ba a yadda ba a yi hakuri yace wa kad taqaddama al-kalamu hawla shuru'i fil bay'i ai bayani ya gabata game da sharuɗa a cikin ciniki to musulmi kullum su tsaya akan sharuɗan da suka sa wa kansu a shuruɗu fil bay'i kenan kamar yadda dole su tsaya akan shurutul bai'i sharuɗan da shari'a ta sa a cikin ciniki wannan shi ne nau'i na biyu sai mu da nan nau'i na uku shine khiyaru da aiki cinikayya da za a yi kaje kaga kaya da aiki wannan kuma yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske saboda so da dama ana samun dan adalci na shigowa ga masu sayar da kayan sai ka sai kayan mutum ashe ya yi maka ha'inci sai ka zo kuma kila ka ba ka da wata dama ta ka dawo da shi alhali kana da dama ka dawo da shi kawai kake baka yadda ba akwai wata tambaya kwaya ta yana yake cewa menene hukuncin kudin mining mai suna job akwai wani mining mai job wai saboda yana da sunan kari kuma za su ba da kudin da ya fi na bitcoin bitcoin ne suka faru ko bitcoin bitcoin masu suke ko ba masu wanda suka samu da sauri ko so ai suna da abin nan al'asma'u da ta'annan abin da suke cewa al'asma'u da ta'annan suna baya tasiri dan an sa ma wani kamfani job ba zai hana a yi mu'amala da shi ba kawai dai abin da za a koma a kalla shi ne asalin mining din malamin ce za ka iya yi amma dai karka fice jiki ne shi karka tara coin karka tara waye karka tara waye to da komi zai iya faruwa komi zai iya faruwa za a iya wayar gari mutum ya waye gari duk abin da ya zuba sun tafi kenan a kano an yi haka nan kaduna ma lagos ibadan manyan biranen nan da yawa an yi za a buɗe wani application mutane ma su ta ɗibar kuɗin su suna sawa da jiran ta mai da dubu ɗari kaza dubu kaza dubu kaza ta mutum kar ya yi abin nan sakaci kamar yadda kuma muka taɓa bayani a baya kamar shi bitcoin wanda kusan shi ne ya yi dan yayyafi wani lokaci can baya ai dukkan da yadda yake tafiya ya kusa rufewa sun ce in ya haɗa mutum in aka haɗa coin miliyan ashirin da ɗaya zai zai kwana shi ita tsabar gaba ɗaya za ta rubuce suna ka ko kana da password da user ɗin ko ka shiga ba zai rubuce ba dan ba su a sararin samaniya ya rikito kuma tun 2022 ana da miliyan sha bakwai tun 2022 duk da ma yanzu baya tauri dama su ce yana ƙara yawa yana rage sauri to ka kaddara kila na kai miliyan ashirin kai kuma kana da coin wanda kila za su yi miliyan bakwai kuma kana ta kwana da yunwa kawai ka je ka bincika wa zai tsaya ko zai fita hancin ka ne ka fiyar mai da arhar to da wannan nan an samu shi wani job ne kana da point ɗinka su baka yin canjin ka kar ma ka rage siyar duka sun zo in kuɗin ka komai arhar ce ka siyar inda yana hawa da tashi ba banzan abu irin ko irin point na mayan za ka ji ce yau dala su biyar gobe kuma zai ce maka dala uku nan kano kwanaki wani ya yi ta kari ko wani da bai zo a sa'a ba ya ta kari na ga talatin da takwas takwas ya kullo a sha takwas ya kullo ya fada kira a kira sai san ba su yake kuma ya siya da yawa na miliyoyi ya siya zai mutanen Allah sun ta sayar mashi yana ta masu dariya sai kuma suka zo suna rahama ba da yawan dalila ba mun da ku fara da hakuri kenan sura ku fara da bidi su sa mashi job ana za ba ba zai su su mayar karnata ba mutum ya karka ko din shi ya abin nan ba da yake ya irin wannan Allah ya sa gaji akwai janara da za a yi yanzu ba kamar karfe takwas da rabi na marigayi ana abu mai goro a nan mai zama a nan tashar rama a nan tsariya Allah ya mashi rasuwa ta cikin da magriba to janazar an sa takwas da rabin nan da yake lokaci ana roƙon da a ɗansa ɗan a mashi addu'a da matar dacewa sai can gidan ya yawa kusa da gidan malami ba wanda ya fito can da ya mutu rahon ɗan tsarar da ya imanin